الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha uku ga watan takwas shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da talatin ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba manta ba mun tsaya a nukuɗa ta ɗari da tara darasi na arba'in da hudu za mu tashi na ɗari na arba'in da biyar shafi na ɗari biyu da bakwai a wannan nuskar da aka niko mu za mu tashi a sani a cikin ta'aziyya muke idan ba manta ba muna ci abin da ya shafi ta'aziyya bayan an yi bayan an mutu kenan to shine ma ne yake a sani na biyu ni ma ana wa haka ne ɗari biyu da bakwai yace an burai da tabin hasib yasa ana ko Buraida ibn al-Hasi Husayb ne dai. Buraida ibn Husayb shine suna. Ne ko Hasi. Kale ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da mun Allah tabbata a gare shi ya kasance ta ahadul ansara. Yana bibiyar mutanen Madina. Wa ya'uduhum annabi da kansa yake zuwa ya gani. Wa yasalu anhum sannan ya rika tambaya akan yanayin da suke ciki fabalagahu an imra'atin min al-ansar mata ibnuha sai annabi ya samu labarin wata mata cikin mutanen Madina dan da yaro walaysa laha ghayruhu ba ta da wani dan baki ba wa anna hajati ad alayhi jaz'an shadidan aka ce ta damu akan rasuwar dan damuwa wacce take mai tsanani fata annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya zo mata wa ma'ahu ashabuhu a tare da shi akwai sahabbansa falamma balaga babal mar'ati yayin da yaje kofar matar ila lil mar'a sai ce wa matar na inna nabiyallahi yuridu an yadkhula hakika annabi Allah yana so ya shigo yu'azziha dan yayi mata wato ta'ziya fadakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya shigo fa kale ce amma ku saurara innahu balagani annaki jazi'ati alabniki na samu labarin kin shiga damuwa akan mutuwar dai fa amaraha bi taqwallahi wa bisabr annabi alaihi salatu wassalam ya mata umarni cewa ki ji tsoron Allah kuma ki yi hakuri fa kale ce ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah mali la ajja me yasa ba zan damu ba fa inni mar'atu raquq ni mace ce wadda take raquq shine la alidu wa lam yakun li ghayru ba na haihuwa kuma ba na shine a raquq din ba na haihuwa kuma ba ni da wani dan in ba wannan da ya mutu ba ya salam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce a raquq ai abin nan da ake kira raqub allazi yabqa wa duha ita ce wanda dan ce ya ragowa ya existed a ya zamto yana nan a rayi sun makala sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ma min imri'in aw imra'atin ba wani mutum ko mace ko namiji ko mace muslimatin musulmi ya mutu laha talafatu auladi wanda ƴaƴanta guda uku za su rasu ya tasibuhum sannan kuma yana neman lada a gurin Allah kaga in ka duba a rakum shine wanda da ya haifa zai dan ya koma to shine annabi alaihi salatu wasallam yace kuma dan ka yazo ya koma ka nemi lada a gurin Allah illa adkhalahu Allahu bihim aljanna ba dai sai Allah ya shigar da mutum sakamakon su wato sai Allah ya shigar da shi aljanna saboda rashin da yi na yayan faqala umar sai na umar na gefe wa huwa an yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daman annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi sai ce bi abi anta wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama bantar kaya mahaifin Allah wasu ne har biyu ba ko ƴaƴa biyu ne suka mutu ƙanana kala annabi yake wasu ne har da biyu ma in ƴaƴanka biyu suka rasu shi ma za su zame ma fikiran wa hijaban minan nar cewa tsari da kuma katanga daga shiga wuta أخرجه البزار والزيادات منه والحاكم وقال صحيح الإسناد وافقه الذهبي إمام الذهبي موافقة به قال تتي بل هو على شرط مسلم أن قال هو يوا قلت لي قلت زينتي بل هو على شرط مسلم هنا كان شرط إمام مسلم ما في سيف الإيراني قلت شيني ديدي sai ce fa inna rijalahu kulluhum rijal magana a shekul nasiruddin al-albani kenan cewa mazajen hadisin gaba ɗayan su wato sikan dukkan su amintattu ne lakin na adawu sun yi babu ɗaya ne a ciki kawai yake da rauni min kibali hibzi wajen hadda kun san dama abubuwa biyu ake bukata al'adlu wa tamamu dabbi hadda da kuma adalci ya zamto mutum baya karya a maganarsa to sai ce lakin la yanzilu hadithu hadha an rutubatil hasan sai dai wannan bai sauke hadisin daga matsayin da na cewa hasan ba ya sauke shi daga mai sahihi ne ya koma dama kun san abin da yake abin da ya raba sahihi da hasan shine kawai tamamu rabbi da sabiqu rabbi aka ne ko wajen cikakkiyar hadda wannan kuma akwai haddar amma bata kai ta wannan kwaje shine kawai bambanci أولها صحيحها ومسك إسناده ولم يشذ أو يروي عدل ضابط an misali mu'tamadun fi dhabtihi wa nakli shine abin da shi ma mai bai koyi yayi ba an gane ko to shine abin da yake to mun ji wannan sai dai wal hadithu awradahu al haythami fil majma' imam al haythami ya kawo hadisin cikin majma' majma'u zawaid kenan wa qala yace warjalu rijalu sahih mazajen hadisin wato mazaje ne wanda suke na wani hadisi ingantacce sahihi su ne suka yi ruwaya kawai mutum ɗaya ne ba su matsala a ciki shi ma kuma ba hadisin ya janyo ya zama da'ibi ba sahi hasan ya koma a tsari na uku ƙaunin sallallahu alaihi wa sallam yi ma da kala ala ummi salama faɗin annabi alaihi salatu wa salam lokacin da ya je gurin ummi salama radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda a tsiba mauti abi salama dab da ƙarshen mutuwar abi salama bayan mutuwar abi salama sai ya ce Allahumma gfir li abi salama warfa darajatahu bil mahdiyyin wa khluqhu fi aqibihi fil ghabirin wa qil lana wa lahu ya rabbal alamin wa ta'alahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi annabi yawa abu salama wannan addu'a awwalu baitin hajara ila annabi sallallahu alaihi wa sallam shine gida na farko da suka fara bin annabi da ya hijira gidan abu salama da da mijinta ummu salama da abu salama suka fara bin annabi da annabi ya hijira to da annabi ya shiga gurin ummu salama bayan abu salama ya bar duniya sai ya ce Allahumma ighfir li abi salama Allah ka gafarta wa abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ka daga darajarsa cikin shiryayyu wane mutum wa khulqu ka zame ma halifa fi aqibihi a cikin zuriyarsa al-aqib shine zuriya an gane ko fil ghadiri da cikin waɗanda suke rabuwa ai kaga ya mutu yanzu ya bar baya matar sa nan wata kila ƴaƴansa na nan to shine al-ghadiri raguwa kenan to wannan addu'ar annabi yayi wa Abu Salama wa billahu lana Allah ka gafarta mana wa lahu ya rabbal alamin da kuma ki ya ubangijin talakai wa sahlahu fi qabri Allah ka yalwata masa kabarinsa wa nawwir lahu fi sannan Allah ka sa mar haske a cikin kabarin nasa ta ku abu talaba ya moye irin wannan addu'o'in da annabi ya mata daban daban to kai ma kana iya daukan ta kai amfani da ita a mutuwar wani ya mutu eh an ka ga da zai ka duhun kace Allahumma ghfirli fulan sai ka faɗi sunansa an gane ku misali kamar mala ismaila da ya rasu misali in ka zo yi a sallar da ta yau da akai sai ka ce Allahumma ghfirli ismaila fi maimakon wato alama billa isra'ila wato li isma'il sai ka ce wa ba'da da ta fil mahdi irin wannan ne an fahimta maimakon ka sai abu zalama wanda ya mutu ummata ce ita ma ka kulana sai ka sa sunan ta a wajen addu'a ce mai kyan gaske akrajahu muslim wa ghayruhu wa qad madha bi tamamihi fil mas'ala ya shuɗe wannan hadisin ya shuɗe a cikin zama a matsala ta sha bakwai tun farko farkon hadisin da a shafi na ishirin da biyu a rabia matsala ta wuce hudu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ta'diyati Abdullah bin Ja'far fi abihi fadin sa annabi kira da amince Allah tabbata gari shi dan gane da ta'diyar da haka Abdullah dan Ja'far dan gidan Ja'far ibn Abi Talib cousin din annabi alaihi salatu wasallam an gane ku yawwa sai ce Allahumma khuluf Ja'faran bi ahli gaji ana kama juna shi za kullum sallah a Saudiya maka ko Madina musamman harami Ahmad haramin maka duk ran da za a yi sallah sai an gaya ma cewa za mu yi wa kawai inda yawa ne za a ce gawa waje al'amuwa amma idan mace ce sai a ce ma wata mata ta mutu wata mata ta mutu da ɗanta sai an ma gaya ma yana da ma'ana faɗin wannan ka ko baka san sunan ba ka lamirin zai zama na mace yayin da kake addu'a ɗin to shine sai a sanar da kai yana da kyau wani limami ya zo zai yi sallah ya sanar cewa jama'a musamman masallaci irin na juma'a jama'a za mu yi wa wanda za mu sallata namiji ne ka ga in ma baka san shi ba wucewa ka goyi ka san namiji ne sai kai bar addu'a jama'a wanda za mu yi wa sallah mutunci yana da kyau kare da gaske kuma wannan abubuwan yana da kyau kowa ya kokarin kiyaye su yawwa na'am to kama da ya sanar da shi kafin ya fara tallafi sai sanar da jama'a cewa jama'a to wanda zamu yi sallah musu ci eh gaskiya ne tun daga ana irin wannan akwai wani bawan Allah da da da da suke irin wannan zo dai already ni na san mahaifiyar da ce ya ga mu duk a cikin gari sai da aka zo an cika ana jira kawai sai ce ina ma da yanzu ne to ɗaya ɗaya daga cikin abin da har yanzu nake kallon da jikin irin girmama wanda saboda sun bin mutane a fage kaga dai da fage take yace ni zan mu babar da sallah to wanda ya daga wa mahaifiyar da sallah ko ai kam ya gamsu da shi matuƙa shi sa har yanzu na kallon sa da abu an fahimta da kyau ko to wannan shi ne to sai yace qaulu sallallahu alaihi wasallam bi ta'diyati abdullah bin jabir fi abihi fadin da yayi dangane da wato abdullahi da ta'aziyar dama abin da ake kira ta'aziya shine ne shine wato gaya mutum kalmomi masu daɗi da lallashinsa da kwaɗaitar da shi abin da zai samu shine ta'aziya eh yayin da gaba ka rika gaya ba a yi haƙuri a yi uwa da ma a yi a gode wa Allah kaga mutanen da ya samu kuwa kuma kirki ga yaban da kaga wannan kana ba shi haƙuri kuma kana nuna kwaɗaitar da shi cewa wani fa insha Allah ya dace to haka ake yin ta'aziyya ko da hausa za ka cewa ya ce a yi haƙuri wa nan mutumin kirki kowa na haka ne amma shi ta su je kyau irin wayannan kalmomin su yake bukata to sai ce Allahumma khulub ja'faran fi ahli Allah madaukakin sarki ka zama halifan in Allah ya zama halifan ka ba ka san ba za ka tafi ba eh cewa ya zama ma halifa dan za ga wani lafiya lau ya mutu amma bayan ya mutu gaba sai ya yanta zai lalace Allah ya kiyaye ko kuma a samu wani fita da zakati ta rage mutunci ko yawa to shi ne wannan Allah ya tsaya ma ya zame ma halifa san da kake raye ma lafiyar su lauto bayan ka mutu ma za ka zauna lafiya Allah ya shiga wannan abu kai ka huta eh ga an samu ƴaƴan ka bin au anya dotsar kuma baka ne Allah kai mana wannan dai idan ba dan halin mu to saboda haka sai yake cewa wato fi alihi wa barik li abdullah kaji har yanzu sunan sa ake fada kai wa abdullahi albarka fi safaqati yamini a cikin hada hada da yake shine kasuwancin sa na yau da gobe wannan ma annabi ya roka ba cewa fi safaqati yamini shine hada hada harkokin yau da gobe abin da yake jujjuyawa shine safaka قال ها ثلاثة سيد النبي قد عاد ثلاثة مرات سأكل أخرجه أحمد في أثناء حديثي في حديث تمام في المسألة التالية زي زوء تكنزا مسألة من زوء وفي التعدية أبن يجي أبو تعدية وحديث أخرى أو في حديثي دبم wasu daban darabtu sabhan an zikiriya li zafiha an fahimta da kyau ku yawwa nayi wato sabhan nayi musu wato takarda guda dangane da ambato ambatan su wasu kuma suka ce abin da ake nufi shine na ya kawo su ne da gangan saboda raunin su an fahimta da kyau ko wasu kuma suka ce ya kawo su daban a wata takardar amma duk sai ga ma ba su da inganci wa qad bayyantu zalika fi ta'liqatil jihad kaji to bayanin ya kuma fitowa na bayyana ba zuwa cikin littafin da ake kira at-ta'liqatil jihad min ha hadithu kitabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ga irin su cewa daga cikin su akwai hadisin nan da ake cewa annabi ya rubutawa mu'adh bin jabal yu'azini bi wafati bin lahu yayi mabosiƙa ya aika masa cewa yana masa aziya akan mutuwar wato ɗansa wannan hadisin da ake kawowa bai inganta ba bai inganta ba wa huwa mawdu'un karewa ba fabricated hadisi karkin ƙarya aka yi wa annabi kama kana zahabi wal asqalani wa ghairihima kamar yadda asqalani da wani suka faɗa an gane da imamu zahabi wa zahila ai wahima shine dalila wa zahila an zalika ash-shawkani imamu shawkani zai samu wahabi alwabu shine kuskure ko sai ya samu kuskure wa tabi'ahu siddiq Hassan Khan sannan a Siddiq Hassan Khan shi ma ya man muta ba a kan wannan kai kana jin Khan din nan ka zama mutumin ina ne India eh Pakistan ko ɗan Pakistan ne eh yawa su ne su kan ka su Salman Khan ko duwaye kan duwaye kan da ake kawowa to shi shi za a kuja ana cewa su wannan kan kan din duk daban da basira a India an ce duk musulmi ne ko musulmi ne ko yawa to kai ma ga kace zai ce fa hasanahu taba'an lil hakim kun ji sai suka inganta hadisin su ma kuma biyayya suka yi imamu hakim imamu hakim malamin hadisi ne amma yana da tasawulai cewa sarki kuma abin da zai danyo ko shakka babu a yaman ba wanda ya da ilimin hadisi irin wato ka ga dan indiya ma yana sallah ga wanda ne kuka tambaya indiya na gani yana sallah shine yaje yake ka zuwa indiya ai ta abu ne an gane ko to saboda haka wannan shine a wannan cewa imamu al-hakim lokacin da ya fara karanta da hadisi a indiya saboda tashin hankali saboda su ba ke da hadisi ba a nan lokacin sai dai a jiya fikihu kawai musamman su kuma yan yaman ba indiya ba a yaman wallahi shi da ɗaliban su fi in zai biya hadisi sai an zuwa tsaye a kan zantakos eh an ba shi kariya a haka fi wannan gwagwarmayar haka yi gwagwarmayar imamul hakim to kaga a nan da na gani cewa da ake magana a kansa cewa wannan dalilin to in ya yi ta sawulanci ba laifi ba ne domin yanayin da ya samu kansa dole ya yi siyasa sai zai gyara gyara don sauke an gane ko sai yayi ta sahula in yayi ta sahulan ki to za a gane dalili dalili shine a yanayin da ya samu kansa dole misalan da zai zai ja hankalin mutane eh to shine dalilin da sahulan zai ba wani domin in zai karanta bukari ko musulun hadisai in zai biya su to sai fa an tsaya akan zarta kobi domin kan fi za su yi kansa za a zo hari za a kawo to sai da haka sai ya rika karatu har Allah ya zamu da suka fahimta daga baya to kaga kuwa wannan ko jaka babu dole ya mago jinjiji bala yi tsaro da zaje kada a rudu da haka fa inna li kulli jawadin kabwa eh eh wai shine nobody above the mistake shine kullu jawadin kabwa bal kabwa yace kowanne dan adam tare yake bai ka goma ba shi ne kalmar da kulli jawadin ka ga dama a hausa kace da kulli jawadin kabuwa shi ne dan adam tare yake bai suka goma kowa yana da nasa alkhairan amma kuma sai ga yana da wikidan a wani guri yawa kabuwa ce ce ba ba kabuwa din take ce ba yace tin tuba tubai eh hake ce tuba tubai ba ma guda ɗaya ba eh akwai tuba akwai jami'in mana ba ci bai mana da babbuka da babbu ke na wannan ai malam malam Umar an gani ba da babbuka kuma na zo da wata malam mamu wata babbuka kin tibe da ba ci bai ke an gani sai dai nazari da goma matsala ta dari da goma wala tuhaddu ta'ziyatu bi thalathati ayyam kun san akwai wanda suke da rigima cewa in mutum aka yi man mutuwa ta wuce kwana uku ka da yi karka yi maka aziya me ya dalilin suka ce wai fani kake ba to sai ce wala tu haddi a ta'ziya bi thalathati ayyam ba iya ce ba a mutum ne baya gari yana indiya ko waya bai ma ba kuka haɗu yanzu ya dawo ko kuma yana wani gari shekara guda ba ku ga kuna haɗuwa ya halatta yanzu ya ma ta'aziyya ko da za a yi a ba za ka rike wa abba addu'a ba ko ba ba ai je ma je ba ta ruba haka aka ce kawai abin da suke faɗa shine maimaita ta da suke cewa makaruri suke cewa makaruri ai sai ma shine makaruri shi ma kuma ba ta aka yi haramun ba maimaita ta amma ta'aziyya ko bayan shekara nawa ne kuka haɗu da mutum ya halatta ka ce an ce ya kuma hakurin mu na wani shekara biyu muke nan da razuwar na shi kenan kuma kuma ka san baya nan ya halatta ko shi ko shekara goma muku gamu ba kuka gamu a ce ba alaji ya rasu to Allah ya je masa ba komai ka komai na ba sai mata tajiyar ba amma har yau ko na guda hajjir giba to rashin shiri har su zai dade ki ai girin nasu shi ne alkhairi illa iya ga rashin tajiyar kuma da wancan ba ba kuskure ne me yasa za ka ga mutum ko abin da ake kawo ai kaga mata kaga mace da tsari da mutuwa in ba kai mutu ba suna tsari kai namiji za ka iya manta ba kai ma gane yanzu wani mai wannan nake da littafi a gurin sa kwanan nan kafin ne ya aure ka gane su saukoki sun ce zai ni ban mata mu zuwa ba na yi niyyar tafiya wasu abubuwa suka ɗebe ni na je sai na je sai ke cewa ya ya taro sai ce ai ban zo ba ya ce ya abu ne zunan da yana cewa ya ga jiya ku kuma da ce ai ban zo ba na ce kawai wasu uzur ki a gurin sa na ma zo ai yana cewa wai ai ya gani na ce ba ni ka gani wa dai to na mutu ba gurin sa ba wannan haddar ka fahimta da ko ba ka da wannan haddar in zuwa kai kake ga makariyar ma ya isa to kai kana cikin jama'a kada ta abu sai sai kuma baka ganni ina sai ma baka ce ai ba komai na ganka ko bai ko ka zo ba an fahimta da kyau ko to mace kuwa ba ka gani yadda suke yi gaba ɗaya wanda suke mata barka duka ta haddace da minera ɗari biyu da minera hamsin da minera ana fadin nan baka yadda baka tambaya wani ya kaita gaba ɗaya ta rike kaga duk wannan abin da ake ciki kana ganin wai taron jama'a ne kowa ta rike Allah ya gari shi za ni ke yawan gaya mata ce duk mata ba da kikiya duk kuna da kokari ba kwa mai da kai eh duk suna da kokari me ya dalili nake kuna rike wanda suke muku barka duka me dari biyu me dari uku amma ta biyu ne a tafa ma to saboda haka wannan gini to kaga sai ce to magana cewa wai daga kwana uku ba za ka yi mutum da ajiya ba ya ba wannan magana la ya tajawazu ha cewa wai ba za a tsallake ba hadisin da yake cewa la a za a fauka salatin alladhi yatada wal hul awam fala yurabu lahu asl ga ita aka ta ya sa mu abin da hadisin da yake cewa ba a ta'aziya sama da kwana uku wannan mutane suke ta yawo amma wa suke ta yawo da shi a gari da yake to ku sani cewa la asl lahu ba shi da asali kai da tushe bal matara al fa'ida fi ta'diyati atabiha yace bari wannan magana matara alfa'ida duk lokacin da yaga fa'idar yin haka dama fi ta'diyati wajen yin ta'diya atabiha to yayi yayi ta kawai faqad sabata anhu ya tabbata daga annabi alaihi salatu daga gari ta yau sallallahu alaihi wasallam daga annabi annahu azza ba'da salatati fi hadisi abdullahi bin ja'far radiyallahu ta'ala anhu shi sai bayan kwana uku ma yaji gidan dan uwansa sannan ya musu ta'aziyya sai bayan kwana uku tunda kun san shi Jabir bin Abi Talib yanzu zamu je a hadisin a can yakin Mu'ta aka yi masa jihada su uku to bari ku ji ba sa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jayin annabi ya tura da jina ita mala alaihim zaid bin harisa sai sanya musu komanda na farko yace shine zaid dan harisa wa qali yace fa in qutila zaid idan aka yi wa zaid shahada kai daga jin wannan kalmar kai ka san shahada ce ai zan ce ya gaba kuma annabi ya ce in aka yi mai shahada to ai sai ka shirya ya san cewa almajiransa ba matsorata bane shi za ya gaya mu an aka yi mai shahada to a wuce shi da an aka kashe shi ko aka yi mai shahada fa amirukum ja'faru to na biyu wanda zai karɓi komanda ya zama ja'far dan abi talib fa in kutila a wuce shi da an aka kashe shi ko aka yi mai shahada fa amirukum abdullahi bin rawaha jagoran ku shine abdullahi dan rawaha falaka wula adu suka hada da abokan gaba ba a kazar raya ta zaidu zaidu ko ɗasba ya san zai shahada ya karba فقتل فأخذ راية زيد فقاتل يجب يأتي حتى قتل تند أنت قاتل بألف الجسنية سيدي يكشي حسنا كشي فهو ينا جواء كشي وسيدي يقوم دوشوا دني سنا كشي ثم أخذ راية جعفر كما يدعى الذي يواد دوكا جعفر لا أبي ذلك يريك سيدا فقاتل حتى قتل شما يسيدي يقوم دوشوا سنا كشي ثم أخذ عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة يرقى فقاتل جماعي قمرد حتى قتل أخي مجاهدا ثم أخذ الراية خالد بن الوليد وأنا مهم sannan Khalid dan Walid ya rike tuta shi ba ma sai ba shi ya dauka da kansa eh fa fata Allahu alaihi a hannunsa Allah ya kawo budi domin Allah ya baki strategy yana da hanyoyi na bi wajen magance nan da ne yana shiga kun ga a yakin Uhud ba ai je mana illa shi ya haɗa wannan strategy din gaba ɗaya cewa wannan jabal in ka je jabal Ruma in ka je ya kamata duk wanda ya je aikin haji ko umara lalle ya tsaya kan duguran nan ɗaya daga cikin abubuwan ne da na rika tunowa a kallon jabal Ruma kenan cewa yanzu nan gurin suka tsaya kai da na kalli dutsen na ga yadda tsarin gurin yake na ce wallahi Khalid din nan kwararren mutum ne ka kalli yanayin gurin kawai duk ran da Allah ya kai ka ka tsaya ka kalli yanayin gurin ka ga yadda ake baka labarin cewa wannan dutsen yana nan daban da roma za in ma baka tanke wa ka tambaya ga ɗaliban ilimi da za su nuna ma ka ga cewa a kan da mutum hamsin suka tsaya da annabi ya ce a tsaya a nan shi kuma da yake yana da hikima da dabara sai ya tsaya a bayan duk gurin za ku gani yace kar ku kada su shiga a kyale wayancan masu bugawa da su kafirai su ci gaba da bugawa da musulmi kawai su su tsaya nan duk abin da za yi su kuma annabi ya gaya musu duk abin da ake cikar ku su ko me zai je zo amma da yake da tsayi me yake cewa wato yawwa wannan shi ya janyo suna doka kalibin wani ya ce zo al'an ba hau farkon karawa an fara yi wa kafirai wato dauki ba dauki dai dai wallahi amma sako su kenan sun da an fara samun ganima duk sai suka sako wanda suka rage bai fi kwamandan da mutum biyu ko uku ba gaba ɗaya a kai suna yin wannan su kale suka hawo to shi ne suka rika ruwan kibiyoyi wanda yake a sama duk karfin ka ya fi karfin ka domin a ƙasa suke zo suna ƙoƙarin ɗiban ganimu su kuma su yi canji sai yakin ya canja to shine ba aka yi wa musulmi illa da yawa a har aka yi wa mutum sabarin shahada aka samu damar da aka yi wa sayyidina hamza mutula wannan shine ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم الله يتسوق جنيوكم دليل هنا الذي أباد أمامي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم شيء قاعدة duk sanda annabi ya ce ai kaza ka ki to sai kaga ba daidai ba dalilin da da muke da wasu ofisin wanzu daga cikin malaman matasan malamai da suke wa'azi a garin nan da na je ɗazu nake ga ɗaya daga cikin malaman ana tattauna akan matsala ta aure da yadda aure yake samun matsaloli don muna zauna shi ɗaya malamin da muka fito da ya mau batawa ya fi zauna sai muke tattauna wannan matsalar cewa kaza nufi ɗaya daga cikin shawarwarin da annabi ya bayar mala abin da yake janyo wannan shine ba a yarda da su nace to komai daren dadewa wallahi sai kun dawo baya dole aure ba zai lalace ba duk auren da ba compatibility ko za ka ga baya dorewa ko an haihu ka duba a samu kafa'a ko da waje in ka je auren mace ko ka duba iya type ka kar ka yi dage sai ka zauna lafiya za ga duk yadda za a je kullum abin da muke faɗa kenan idan Allah ya baka naira goma in ka je neman mace nuna mata naira uku ne hudu da kai biyar to za ga auren ka zai lafi domin za sun ɗauka cewa ba ɗage duk lokacin da kai abu za ka yi ba ma la ba wai dan dan ba wasu misali a cikin kuran faɗa na rantsi da Allah har na zo aure wanda za aura na ga mata wanda gida kawai abinda take gaya mun da Allah kan na kamun haya a jeka kawai abinda take Allah kuwa cewa kan na kamun haya a jeka kullum abinda take je Allah ya daura a kafa to to ai gwara kai malam sani ta ma san kan goko eh ni ba bata zanna ba ta ma san kan duk da ka kan kai ba koyi koyi duk abin da zaka faɗa ta sani amma ni ban sani ba sai satin da za a yi wannan abin da ake kira kafi na je da kanin da na nuna musu gurin da ke a nan za a zauna ai da aka zo sai suka ce su ba dakunan sun mutu yawa wallahi alazim har yau ina da wannan martaba to haka ko da yaushe idan ka zo kawai ka rika nuna a ƙasa kai amma ka nuna ka nuna kariya ko to matsala za ka samu an fahimta da kyau ko to wannan shi ne kar ka yi da in ba compatibility dole za ka samu problem dole an gane an gane ko da zo da haka a ayoyi ka gaba ta ya yi ke na bakin ka aka ji mala an gane ko to saboda haka shi ne yake cewa to ina muke to Khalid bin Walid kaga shine Saiful Lahi al-Maslul wato takobin Allah zararri haka annabi yake kira sa eh suka aiki kenan eh Saiful Lahi Saiful min Sayyidullah sai annabi alaihi salatu ma kada raya Saiful min Sayyidullah sannan wani takobi daga cikin takoban ubangiji madaukakin sarki ya riga mun tsallake tsallake muke fa fata Allahu alaihi wa ta khabaruhum annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai wato labarin su yaje wa annabi alaihi salatu wasallam fa kharaja ila an-nas sai annabi ya fito gurin mutane matallaci fa hamidallah ya hau kan bambami tahmidi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa asna alayhi eh ba Allah wa qala inna ikhwanakum lallai ‘yan uwanku na kaula aduwa sun haɗu da abokan gaba yanzu an an buɗe wa annabi filin yakin yana kallo yana kan mumbarin sa Madina amma yana hango filin mota sai ce sun haɗu da abokan gaba sai ce to wa inna zaidan akhadha raya yace yanzu zaidu ya rike takobi fa katala an kaje shi hatta kutila yayi yaki ga yayi gumurzu hatta kutila har kaje shi wasu shida yayi shahada thumma Ja'far bin Abi Talib shi ma fa katala hatta kutila aw awisu shida thumma akaza raya man Abdullahi bin Rawaha shine thumma sunnatan thumma akaza raya ta tayyib min sayyidil al-maslul ko min sayyidillah yace yanzu takobi daga cikin takoban Allah ya rika yake ga yaza bai da ana zaune Khalid bin Walid Khalid dan Walid fa fata Allah alaihi da Allah ya buda ba fa umhila ya annabi dan jinkirta thumma amhala ala Ja'far yayi jinkiri ga iyalan Ja'far bin Abi Talib talata har tsawon kwana uku an yi a cewon bai je musu ba bayan an mutu shahada duka wayannan kaga dan dan uwansa ne sai da kwana uku bai je ba shine mahallin shayi ثم أتاهم سنن يجي فقال لي لا تبكوا على أخي كليني و تنقوا أنا كوكا بعد اليوم دقيو كركو قال ما كوكا كركو مكا ادعوا لي من هو ادعوا ادعوا لي ابني أخي وكرا من آئين أنا دعابي وكرا من آئين تنقوا أنا bari ku ji yadda wato annabi alaihi salatu wasallam yake da tausayawa kale yake fa ji adina ne ruwayar wanda yake ruwayar shi ne rawaito dama abdullahi ne da muhammad ko ƴaƴan jabir bin abi talib shi sai yake cewa sai aka zo da mu ka anna afrakum muna ƴan ƙananan yara eh ƴan ƙananan mu shi ne alfarq dama ka wadan tsako haka to shi ne muna ƙananan yara fa kale zai ce ud'u lil halal daga nan sai annabi ya fara aikin kula da baraya bari ku ji me fara yana kalle yanayin ya ga inda ba haifin sinadarai yanzu ya kamata a yi mutu a ciki sai ya fara tun daga yanzu sai ya kira mun wannan yanzu zai fara wato wato me ake cewa gudanarwa irin ta mahaifi a kira mun da yake aka kira mai a ciki ya hayya fajiya bil halaq aka zo da wanzani fahalaka ru'usana abdullahi dan dawar yace ya aske gashin sun magana ta ne yace amma muhammadu fa shabihun ammina abi talib sai dan su bi ne da muhammad da abdullahi sai da shi muhammad annabi annabi ya kalle shi yace yana kama ne da babban babban ba abu da kamar su daya Allahu akbar wa amma abdullahi fa shabihun khalqi wa khuluqi shi kuwa abdullahi kamar mutai da dabi'arsa da hala da halittar da duk mun yi kama annabi ya faɗi wannan ya kalli ya aya la hawla wala quwwata illa billah thumma akhadha bi yadi sannan ya rike hannuna fa jalaha ya rike ya kankame hannun ko kuma wasu suka ce irin ajala shi ne irin yadda mutum yake jujjuya hannun ka kama hannun yaro ya za ga wani lokacin kana wasa da shi to sai yake juya hannun da faɗa da yake Allah Muhammad Ja'far fi ali Allah ka maiwa Ja'far ka zama halifa da dangane da iyalin a cikin iyalin ka zama mahbuba wa barik li Abdullahi fi safaqati yamini bi kuma ɗansa Abdullahi Allah madaukakin sarki ka shiga wato cikin al'amuransa na hada-hadarsa na yau da gobe abin da kuke so buga buga to dan kula da gida da yake kun ga duk da kananan shekarunsa amma sai a lokacin ya gamsu cewa bari yanzu ya fara neman na kansa tunda baban ya mutu kala ha salata marat sai dai bada aka tsaro ku kali ku faja'at ummuna sai mahaifiyar mu ta zo ba zakarat lahu yutmana ta ambata masa irin wato maraicin irin rashin da aka yi yawa ni ga shi yaro sai ya bar su kadai kan irin wannan magana ta mata dai waja alatu firiqu lahu ya hayya ta rika fadar wato kalmomi irin na damuwa ka san mutum musamman kana da alaka da mamaki sai ta fara fada to yanzu kaga za a fara gaya ma cewa to yanzu yanayin karatun su kuma ga kaza ga kaza irin wannan bayanin annabi yana jin wannan kalmar za ta faɗa da biyu ya la'ailar da ta kafi na alaihim to dan talauci kike biye mutu al'aila da ba ko a qur'ani da yau wani ta yi ma'alaitan yawwa in kuna jin tsoron aila shi ne talauci an gane ko yawwa to sai ce al'ailar da ta kafi na alaihim talauci kike biye mutu tsoro wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah annabi ya ce ni zan ji kunci lamarin a duniya da lahira karki shiga da in har da lahira zan ce ya kare wata baiwa Allah kwanan na abin da take faɗa kenan da tijuwa ce tana nan yanzu kamar principal da yana na cikin waɗanda muke karatu da zuwa a cikin gari sai wani ya zo a shekanin mutunta ne sai rika kawo shi gurin malamai aka gaisa sai da ya tafi muna sai da malaya ya nemi mota sai ta ce malam wannan bawan Allah ba zai taɓa manta da shi ta ce tun da mai gida na ya mutu har yau da yana yi taɓa gajiya da su shekara wajen ashirin aka ta ce wallahi ta ce har yau bai taɓa gajiya shi ta ta ce ba na jin wato ko ne yau shi na gan shi girma ba shi ne fiye da ta gajiya sallah ta ce har yau wane mutum to kaga irin wannan sai da ya tafi wallahi take ga yaron take wallahi tun da ya mutu ba wani abu da na za'a ne wa ƴaƴa ne gidan ne wa ƴaƴa na sai dai bai san ba take wallahi yana to to kaga abin da ake bukata ke an gane to shine yake cewa to tunda wannan annabi yace a kare da wa Ahmad Imam Ahmad bin Sinadi zai ala shafi Muslim wa min tariqi tariqi al-Hakim qila'atan minhu wani yanki da gare shi warawa Abu Dawud wa Nasa'i minhu qissatan imhal salatan ma al-halqi cewa al-imhal a taka kissa cewa an jinkirta a tsawon kwana uku amma ita ma an yi aski a cikin hotel ruwaya fa ta qaddama ba'du ibn qala wa qala al-hakim sayyid al-isnad wa faqa al-zahid ولنا حديث شاهد رواه عمر في المسند وفيه ضعف وقد ذهب الى ما ذكرنا من ان التعزيه ya tafi akan wato abubuwan da muke ambatawa cewa lalle sai ta ajiya la to hatta bi haddi bi haddi jama'atun min ashabi imam ahmad ko la to haddi bi haddi cewa wato wata daga cikin wata wakar zahaba wato ila ma da karna jama'atun min ashabi imam ahmad shine magana kun gani wata jama'a daga cikin almajiran imam ahmad sun tafi akan cewa annat ta'jiyata la to haddu bi haddi ita ta'aziyya ba a iyakance ta da wasu kwanaki shine shi ma ra'ayin malami an gane li'anna al-garada addu'a domin manufar ita ce ai addu'a ko shekarar mutum goma da mutuwa ishirin talatin in kai ma addu'a ai ita ake bukata yawwa domin abin nufi a yanzu shekara ma jamar goma sha da rasuwa amma ko ya je muka ambace zai mu ce Allah ya ji kansa da gafara ko eh da ka Ahmad shekara ɗaya da wani abu sai a ce Allah ya ji kansa da gafara haka iyayen mu mun tuno su shekara uku da wani abu hudu goma a gidan zai a ce Allah ya ji kansa da gafara shine amfanin addu'a da an fahimta da kyau ko sai dai wal hamdu ala sabri da kuma jure hakuri wa nayi ala jazai da hana raki raki wa zalika ya hasilu ma adulil zaman wannan kuma yana iya faruwa bayan zamani ya zo don wani bayan an dau lokacin ma idan ya zo wani abu ya faru zai ce dawa ne yana nan yanzu zai fara korafi ai dawa ne yana nan da tuni wannan abun ba za a yi ba shekarar sun biyar da mutuwa yanzu aurenta ya tashi tana karama ce da baban mu yana nan duk za a yi ko da baban su yana nan duk wannan abin da ake za a yi ne kaga an fara raki ai yawa hakahu imamul haramain وبه قضاء أبو العباس ابن القاس من أئمته وإن أنكره عليه بعضهم ضد جواز الاستثناء حديث منكر فإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل وأن مجانا تيتا مذهب أبوي دليل يأتي مجانا كي وينبغي اجتناب أمريه أن ثم تنين يسنتا أبوه وإن تتابع الناس عليهما أو جنت أزيا ضد متعني سنة يوسف أبوه أزيا إن تأزيا أنا سوك كوتي منه na farko al-ijtima'u lit-ta'ziyyati haduwa dan ta'ziyya fi makanin khas a wani guri ke bantacce kan dari kamar gida aw da makabarati ko a makabarta aw da masjidi ko masallaci wannan wato ma da yake cewa ba a san wayan nan an zo an yi tanji na biyu ittikhadu ahlil mayyit ta'ama li ziyafati al-waridina lil azab kun ji ko kana dariya shine wato wato a rika kawo abincin wara abincin wara eh saboda liyafa kaji ji malam liyafa ma ya kirawo shi saboda masu zuwa ta'aziya ai ta abinci yanzu da shinkafar nan ta koma dubu arba'in da wani abu ko ku je ku tare a kofar gidan su ba daidai ba ne za ku ji yadda annabi ya ce ai bawa Allah in ka je kai wa mutane ta'aziya ka bar gurin ka bar gurin ba kama a jera inda wani zai je ci abincin sai Allah ya maimaita mana kwarai kuwa akwai wanda ya je ci abincin ya sha lemu ya sha ruwan roba ya ci ya tuna ba ya yi gyatsa ya ce Allah ya maimaita mana domin ya daɗe bai ci wannan ba su gama ba ta ga kuskure ne babba saboda haka wannan shi ne وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد وفي رواية نرى mun kasance muna lissafawa a wata ruwaya nara ba muna gani ba ai na aqidi muku muna kudin cewa shine nara ya kamata kai alama muna kudin cewa alijma wa ila ila ahli al cewa haduwa a gidan waɗanda aka yi mutuwa wata ni ake da'ani da yin abinci ba da dafuni bayan an binne minan ya hadu yana cikin ya kukan kera da annabi ya yana cikin eh abin ra'ayin da wannan an gane su biyu ku ne annabi zai gaya ma ku za ku yi ku kai musu eh su ku za ku yi naku ku kai musu ba ta aka ku cinye musu ba eh sai su kai sadaka gidajen da su kai ai wannan zaman ne ba a so mun biya risalatul mai a majalisin ko yawwa mun biya shi ga littafin malam Muhammad Salgaba baban mahaifin mudi salga a majalisin nan mun biyayi karatu ɗaya muka yi masa yana da risalatul magi littafi ne mai kyau da ya yi tun ba a je balle da zaka ce wasu ne suka yi malamin da ya yi cikakken batun jani ka je karanta littafin ka je da ya kawo abubuwa ina je har na wajen da muka fassara ma lokacin daidai lokacin matsalaka a daidai lokacin an gane ku eh matsalar ba amma zani ganna albasa a lokacin da muka dauko ma littafin muka ce sai an biya shi an gane to shi ne yace alinji ma ku ka gani sai da akaraja wa ahmad wa ibn majah wa riwayat al-ukhra la wa isnadu sahih ala shartin shaykhain wa sahu nawawi wal busiri ba busiri ne al-burda busiri malamin hadisi kun san mene ne yawa akwai malamin hadisi bin zawaid kun ji a cikin littafin sa zawaid wa rawahu aslan al-wasiti fi tarikh wasit min kauli Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu da da kaje ce babu dini mawaki ba sai ce malamin hadisi qala an-nawawi bil majmu' wa amma al-julus lit-ta'ziya imamu nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-majmu' cewa zama dan ta'ziya fa nasu shafi'i fa nasu shafi'i zai zama imamu shafi'i ya nasanta cewa wal musannif da mai littafin ai ashirazi ya wa imamu ashirazi cewa wa ta'irul asabi ala karati sauran malamai sun ce makaruhi qalu jinsa ce ani bil julusi la zama dan ta'ziya an yi ta ne a halin mayyiti fi baitin ma abota mamaci da a gida fayafsiduhum man arada ta'ziya wanda yake nufin yin ta'ziya ya zai ya musu ta'ziya alu zai ka ce bal yambaji an yansari ko fi hawaiji cewa abin da yafi na abin da yafi dacewa shi kowa ya tafi bukatar sa za ku duk yadda kuke cewa ba da ba kallon kafo shi kuma wannan sunna yana da bukata ana mutuwa da an dawo zai kada babu da zai ji dole ba malami kar a ce kuɗa ba tabarma in kun hada hanya ga wata ta'ziya in kana da lambar waya ta ka kira shi shi da mutuwa da daurin aure a nan kuma shi baya wasa da daurin aure shi kadai yake zuwa in ya je daura abin da ya dawo karfe kuma san zara daura ko yan sa to karfe 7 na safa ke eh wallahi karfe 7 na zabo oho ko in ma baka zo ba abin da ya dame shi wanda suka ji sun ji kawai sai ya zo bayan an daura zai ce jama'a ranar talata ko juma'a da ta wuce ya daura aure a gidana a sa ta addu'a to Allah ba mu alheri sai kawai shi ke sai ya fara karatun an riga an daura ma za ku ji sai wanda suke kusa kusa nan jiki da zai to a nan waɗannan biyun da ni na san baya wasa da su shi kuma a nan an gane ko abin ya Allah to shi ne to sai yake cewa mala yace kaga kalu zai suka ce bale yan baji an yan sani ko biya wa aidi amma sada ba mu azahu duk wanda ya haɗu da zuwa hanya ya dace ya musu ta'aziyya wa la farqa baina rijali wan nisa fi qira'atil julud la yace kuma babu bambanci tsakanin maza da mata wajen zama cewa makaruhi ne ji imamu nawawi wa nasta al-imam shafi'i imamu shafi'i ma yana da nasi dama imamu nawawi a dan shafi'iyya to sai ne shi ma alladhi ashara ilayhi nawawi to amma da imamu nawawi yayi ishara cewa huwa fi kitabil um yana cikin littafin al ummu littafin shafi'iyya ne na imamu shafi yace wa akrahu wato matani wa hiya jama'a an gane mafi karhancin karhantuwar abin shine haduwar wa in lam yakul lahum buka duk da ba a wannan kukan a wannan haduwar duk da ba kukan sai yake makaruhi ne ba inna zalika yujaddidu al-huzna ko hazna domin hakan yana ƙara sabunta damuwar zai ta ƙara sabunta damuwar wa yukallibul mu'na sannan kuma za a dora wa mutane nauyi eh za a dora musu nauyi yanzu za ga wallahi ka je wanda aka yi mutuwa bayan kwana bakwai ka tambaye su nawa ake gudu musamman a wannan mara ka tambaye su nawa ake wani kudin abinci da kudin ruwa da aka rika kawowa musamman unguwar ba ruwa ruwan alwala ma sai an tiya ka je ka tambaya ta to sai yace mala yace da ba aka ji ana cewa mu'minatu tajhid ko nauye nauyen abin da yake a gwamnati ma amma mazabi min al-aqsa duk da abin da ya shuɗe a kansa na asar asar maganganu na magabata ka annahu yuduru ila hadisi jarir hada kai ka ce yana nuna ma hadisin jariru ibnu abdullahi al-bajali qala nawawi yace wacce dalla lahu al-musannif me littafin ya ba da dalili wa gairu domin sabi dalilin asar da wani dalilin daban wa huwa annahu muhdathun duk da cewa kirkirarre ne wa kaza na sayyid al-humam fi jarir al-hidayah ibn al-umam ya kawo a cikin jarul hidaya ala karahan ittikhadin liyafa ne da cewa makaruri ne a rika kawo abinci wa liyafa ba ta kira wuta na abu min ahlil mayyit daga ma abu zamu mutum duk abincin da a cinye mata don na abincin da za ku hakura ku kyale sai ji kwana sati biyu uku hudu kwana arba'in ma ana amfani da abincin a gidan wa kana yake wai bid'atun qabiha bid'a ce ne muni wa huwa madhabul hanabila kama bil ibda wannan shine a mazhabar Hanabila ma haka yake ba iya Hanabila ba kaga Shafi'iyya haka Ambaliya haka haka Abu Hanifa shi ma gurin sa duk sun ce makaruhi to a Imam Malik din ma da ba kawo shi ma gurin sa makaruhi وكذا ما لا يجد مسألة زام يزيوا وإنما السنة أن يصنع عقل باب الميت وجيرانه وجيرانه لآل الميت دعما أبن ديك السنة شيء أيوة مقوتا da abokan arziki su yi haɗawa wanda aka yi mutuwa su kai masa abinci da kuma wanda suke makusantarsa da makota shine nan ka gani akari babu gine yan uwansa na jini da kuma jiranu makota da yarin mai da amma ku kai ma abin doyi ku biya mu wanda zai domin a ranar aka yi mutuwa banda ake da girki akai abincin da zai ce da hadisi Abdullahi bin Jabir radiyallahu anhu kai lamma ja ala ayu Jabir hina kutila lokacin da sanarwar wato shahadar Jabir da Abi Talib ta zo قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي اصنعوا بآل جعفر طعاما ku yi wa iyalan haka yake da sabbai a masallaci yake ku yi wa iyalan Jafar dan dan Abi Talib ayi abinci a kai musu faqad atahum amru ya shiga lon domin wani al'amari da zai shigantar da su ya zo ka ba dai komai manta a gidi an tsoro wani abu sai dai wani in sun shigo a wanda suke shigo gidan su sauki komai an manta shi aw atahum ma yusjilu ko abin da zai shigantar da su ya zo musu kun ji ba to shine malai yake to akrajahu abu dawud wa tirmidhi duka wayannan da ya kawo dan ana gana da mu lokaci wa faqa wa biyu ta hawo ibn sakan aidan kama fi tilki wa huwa indi hadithun hadan kama qala tirmidhi fa inna lahu shahidu min hadith abu abd umar wa qad bayyantu dhalika fi ta'liqat al-jiyad wa qad akrajahu aslam al-wasi'i aidan fi tarikh wa wasi'an fi tarikh wasi' وفي اسناده جهالة وقد كانت عائشة تأمر بالتلبية للمريض لأن عائشة تكتن في تنا يؤمني ذا أكيو مرة لا يبيع فرو فرو شيء التلبية kaga wato easy going kenan nan da nan cikin faro faro ne nan da nan za a samu gasara ko a zuba dan zuma ko suka yi a kai wa mutum wanda zai dan dago cikin dan za ga wanda aka yi mutu mutuwa wani sai kwane ya wuni bai ka abintuwa to sai ta dan farau farau ko hanjin da ya wammace in Allah da zai zai dago shi to sai tana yin wannan mara lafiya walil mahzuni alal hali haka wanda yake cikin damuwa wanda alal hali da aka yi mutuwa al hali shine wanda ya mutu wata lu ta kuli tana cewa ni da mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuli na ji annabi yana cewa inna talbiyata tajummu fu'adal marid cewa lallai inna talbiyata ko yawa hakika farau-farau ta dimmu bu'adal mari tana hutar da shine ture uhu tana hutar da zuciyar mara lafiya wato da yiwu bi ba'd al-huzn kuma yana tafiyar da wani taji na damuwa akrajahu al-bukhari واللفظ له ومسلم والبيهقي قال احمد قال الامام الشافعي في الام امام الشافعي اتى الام يتوا حب لجي اذان الميت au jil karabati abinda aka uhibbu ina so ga ma wato makwabtan mamaki ko kuma jil karaba yan uwansa na jini an yi amalu da yanin mai tafi yaumi ya mutu ya mutu wa lailatuhu da'aman yujibihum cewa a ranar da aka yi mutuwa da wake garin da aka yi akai musu abincin da zai kosar da su fa inna zalika sunna domin hakan sunna ne wa zikir karim kuma tunatarwa ce mai girma wa huwa min fi'li ahli alkhairi qablana wa ba'dana kuma shine aikin magota alkhairi tun da dan da kuma kafin mu da kuma bayan mu thumma saqal haditha sannan koro hadisi al-madhkur an Abdullah bin Jabir Ja'far daga Abdullah dan Jabir to sai gaba ta kan ji an kamar kun ce lokaci yayi ko cewa za mu ga amma ita tana magana akan wa yustahabbu masura'atil yatim an zo ka shafa kan maraya wa ikramihi sannan ka girmama shi saboda hadisi Abdullahi dan Jabir to za mu hakura dama wannan hadisin a littafin na wata wata na ga da yawa wasu sun manta jiya ba mu faɗa a gurin karatun mu na lulu ba amma dai satin da ya wuce ai mun faɗa malam munir ya tuna saka mu cewa yau in Allah ya da za a yi ahkamu jana'iz amma duk da haka wasu sun yi rafkanuwa na ga su da yawa an zo da littafin shi wannan ya tsabe na bulkunga shi baya wahala gaskiya mu kabe da muka fara muna ta kokari mu ga ya zai Allah ya sa a samar da shi shi ma tunda wannan din amma dai duk sati sati uku za a yi littafin amalin yawmi wallahi da na ibn sunni sati dai kuma karshen wata ake yin wannan shi kuma sai a yi a rika tuna da mutuwa ko muna mika ta'aziyar mu ga iyalai da yan uwa da mu kanmu ga wato irin manyan yayyen mu a wannan unguwa kuma malaman mu na makarantun boko wanda suke kula da tarbiyya dan mu duk wanda yake a makarantar mu ta nan ba da zafin tarbiyya shaida ne akan mala Isma'il ba wani abu da yake hanguwa tun daga kundila tun daga hanya akan ɗalibi na nan Allah ta yaro kafa da kafa wani lokacin sai wa mala Yakubu waya sai na ga wasu yara yanzu sun zo ni zai waya wani lokacin ya ce mun ga wasu yara nan sun makara kuma gashi wasu gobe wani lokacin kuma shi zai rakota da kansa sannan ga matsalar tsallaka su shi baya cikin masu tsaye gudu a titi ya ce yara a in dai yaran mu suka zo tsallaka titi to in dai mala isma'il na titi Allah sai ya an yi da shi sai an yi da shi to gudun mu mu da ya bayar ba za mu iya faɗar ta ba mun mun san mutum ne mai san tarbiyya wata ran da ya zo nan muna tsaye da shi ya ce ka san me yake damu na mala iso ya yi shiru na ce ina jin ka kiyama ka san me yake damu na kuwa na ce cewa ina sauraron ka ya ce mun irin yadda iyaye yanzu kika saki tarbiyya yanzu ba ta yi wallahi al'ajir ya ce sun bawa duniya sai mutu ya rika kawo abubuwa irin yi a babala ai wanda bai san waye bala Isma'il ba ko shine bai san irin asarar da aka yi ba mutum ne mai san ci gaban kowa ba wani abu da ya dame shi naka shi zo yake kawai ya gaya za ka ɗaga musamman ko abin da ya shafi tarbiyya da ilimi ya ganka a kai wallahi an yi wa gwamnati matuƙa irin wayannan mutanen irin su muke bukata shi ba zantar zai guri ba in ya hango akwai ran da ya biyo wasu yara ya zo yana zuwa tun daga can wajen ƙofar gidan su ɗan auta ƙofar gidan a rajin garba da waki ya yi mun waya ce ga wasu yara nan na gan su yanzu ƙarfe biyar da yunifom ɗinku saboda haka gani nan na biyo su a baya sai na fito nan na ɗaya suna zuwa da ya biyo ce mun ga sunan jiyar ba ɗaliban mu bane sai ce to shi kenan muka yi hirar sannan ya koma haka ko da yaushe ai ba a cikakken sati ɗaya biyu bai zo akan wata matsalar ba wane mutum kullum matsalar da kenan muna roƙo Allah ya yaje masa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa halayen sa na kirki da ake faɗa su biyu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka ƴaƴan da ya bari Allah madaukakin sarki ya zama masa halifa a kansu Allah ya mai masa akan abin da ya bari abin da yi wa ƴaƴan mutane na kula da su Allah ka kula da ƴaƴansa Allah karka so da ƴaƴansa Allah ka sa su zama wato wato fitila a cikin al'umma muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka idan mu ta mu ta zo mu ma Allah ya sa mu yi kyakkyawan baya Allah madaukakin sarki ya sa mu bar abin da za a faɗa na alkhairi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa iyayenmu da malamanmu da wato magabatan da suka ba mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gidan da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen kyakkyawa da tsofin da madaukaka waɗanda suka mana siya da su ina da kai Allah ka biya mu muna roƙo Allah da sunayen kyakkyawa da tsofin da madaukaka Allah ka biya kowa bukatun sa na alkhairi akwai wani wa Allah jiya da ke gaya mana bayan mun gama karatu an kwantar da mahaifiyarta a asibiti a malaji aminu yau ya kwatai muna roƙo Allah mu kafa sun dace ba ta lafiya Allah ya tafi kafaɗinta اللهم آمنا في أوطاننا وأصل حياتنا ولا تمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتبع ذاك رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai ɗaya da cikin waɗanda suke bada kiran sallah da adarin mu kenan Suleiman me ne kina ta sama tankyar Suleiman tankyar ne an gwaje ranar Lahadi in sha Allah ta'ala dan naga a fatin ma ya sa tankyar sun kaga yana so ke yawa to da haka ranar Lahadi nan mai zuwa za a daura masa aure a masallacin Murtala karfe 11 to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa albarka Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon rikewa Allah madaukakin sarki ya ba shi zuriya ta gari baraka Allahu wa bihamdihi shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salamu alaikum